ta diwani kafiya kaɗan kamar yadda muka saba amma kuma an tuna wannan juma'a shine juma'an ƙarshen shekara na muhammadiyya wato daga wannan juma'a za a shiga cikin watan muharram kuma muka ga ya kamata mun yi diwani kaɗan za mu tsaya mai khatimin alkur'ani ba ladan ga shi wanda ya asasa zawiyar nan da waɗanda muka san su suna tare da shi har allah ya karɓi rayuwarsu da duk wanda ya ba da gudunmuwa a cikin wannan zawiya har izuwa yau bayan haka za mu roƙi allah kariya bisa halayen da muka samu kanmu a ciki na kashe-kashe fitintunu talauci tsadan abinci da dai ciwar wata waɗanda suka dame mu a ƙasa allah ya gaya ma annabinsa muhammadu kul ma ya bokun yin rabbi laula du'a'ukum allah bai damu da ko ba in ba don addu'an ku ba to ba inda za mu kai kukan mu sai ga allah subhanahu wata'ala manzo allah kuma ya ce silahul mu'mini addu'a'u makamin mumini addu'a to sauraka dole ne mu yi addu'a a ƙarshen wannan wata don mu samu kariya kuma da tsari da kuma neman allah ya buɗa ma kowa akan harkar da yake na rayuwa da yawa mutane sun shiga tsanani wasu suna kasuwanni sun bari wasu suna noma ba abin noman dai abubuwa dai da dama wadda suka damu al'umma to za mu roƙi allah albarkacin wannan dare albarkan wannan wata albarkan waɗanda suka asasa waɗannan wurare allah ya musu rahama mu kuma allah ya mana buɗe a ƙarshen rayuwar mu kar allah ya haɗa mu da wahala allah ya ganar da mu kar ya haɗa mu da fitina ba wani abu ne fitina ba a rayuwa zuciyanka ya zama yana damuwa kullum to ka shiga cikin fitina ko har wani hadisi yana cewa in Allah yana so ya wahala bawa sai ya sa mashi son abin da ba zai bashi ba ya ta wahala ya ta wahala Allah kuma ba zai bashi ba in ya gama wannan wahala ya wannan wahala to dan Allah bai sa maka son abin da ba zai baka ba ka huta dan ka samu kana'a sai ka huta saboda ka Allah ya sa mana haka alfarmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to za mu shiga har muzaliko تذكرت خير الناس ضاق من قذا مقاتل أدائي وأمري نفذا na ambaci fiyayyen mutane shine ɗaha annabi muhammad manan ƙaza wanda ya tsamar da maƙatila a da'i makisan abokan gabana manan faza wanda ya zartar da makisan abokan gabana duk abokin gabana ƙiyayyen nawa da shi ta kashe shi wa amriyar na faza al'amari na kuma ya zartar da shi ta zakartuhu fi halati shakiyar lahu shi'unan anatini la'arar gaira min ƙiza ta zakartuhu na ambace shi fi halati a cikin hali na shakiyar ina mai kai ƙara lahu gare shi abinda nake kai ƙara shi'unan ananni sha'anuna wanda suka bijiro mini wannan bayan nan ba la'ara alghaira munqidha ba ni ganin wani mai iya tsamar da ni in ba annabi muhammadu ba alaihi salatullahi summa salamuhu salatin allah da aminci ya tabbata a kansa wa alin da alaye wa sahabin da sahabai an kazuniya wanda suka tsamar da ni min aza daga cuta harfin rai ajiru liman yawi ilayya li annani hadimun lidahar hashimi ajiru ni barhama shukuran la fahara ajiru ina taimako ko ina tsirarwa liman yawi ilayya duk wanda wani abu ya same shi ya fake gare ni zan tsirar da shi me yasa li'anna ni khadimu din ni hadimi ne ga daha alhashi ba shaman nan ki ajiru abin suhurta ma'ana an suhuri na bani da wurin aiki sai gidan mahaikin Allah asiru li fakili asara لأنني لدى حضرة الماهي الضلال أسير كل أسير تفيها نكي lifaki in fanso lil asara ga kamammu duk wanda aka kame shi a janibin annabin naje zan fanso shi da annani domin ni asirun ni kamamme ne a wajen tsaha mahid dalali mai shan bata mai shafe bata saboda haka nike tafiya tunda ni kamamme ne a wurin amiru li kulli musnitin li annama habibi wa mamduhi jamilu amiru idan mutane suka shiga fari da talauci to ni amiru zan yi masu awo li kullil musnati ne dukkan masu shiga fari li annani domin ni habibi masoyina wa mamduhi da abin yabo na aljalilu mai girma amirun sarki ne nasiru idza khafu bi amrin farabbuna li taha wa man yawi ilayhi nasiru kullun idan ka ganmu nasiru muna zamowa bi amnin cikin aminci idan hafu idan wasu ka ji tsoro mu ko muna cikin aminci farabuna ubangijinmu nasirun mai taimako ne da tsaha ga annabi mai suna tsaha wa man yawi ilaihi da wanda ya taro gare shi fa shauqi ila abdul ilahi muhammadin amani manami wa dumu'u tafuru bege na zuwa ga bawan Allah Muhammadu amani manami ya hana ni bacci wadda mu hawaye ba ta gushewa tafiru tana gudana kowane lokaci wani shidu ma ƙalil mutayyan mu da'iman wa ƙalbi bihi hadil ibadi bashiru ya shiru bashiru ina waka ma ƙalil mutayyan mu abinda mai bege faɗa da'iman madawami yana cewa ƙalbi zuciya na bashiru mai bushara ne bihi da shi hadil ibadi mai shiryar da bayi asir balƙata hal man yu'iru janahahu la'alli ila ma kad hawaitu atiru ya garken tsuntsaye masu tashi hal shin cikin ku akwai manyan iru janahu wanda zai ara mani fufukensa la'alli ko ni adiru zan tashi ila man kad hawaitu zuwa wanda nake so wannan karma laraba suke yi ta tsuntsaye su suke tashi to garken tsuntsaye ku bani aron fufuke mana ni ma in je in ziyarci wanda nake so shine annabi muhammad don kun tuna shayi namanan da zai yabi shayi ibrahim shi ma sai ya ce a sirbar kada halman ya iru jana hahu ilaman kadawa karbi ilahi tsadiru shi shi ya ce anaitu bi haza kaulahiyya anaitu bi haza kaulahiyyar nazim tishar muhammadu a wata bin lahu in tishara shi ma ya waka mai ra'iya irin wannan shi yana ce ya garken tsuntsayewa zai ara mini fufukensa ko watakila zan samu daman tashi zuwa wanda nake so shi kuma shehu na mana ya ce a sirbar kada har man yi iro janaho ya garken tsuntsayewa zai bani aran fuffuke la'alli ko ni a tsiro zan tashi daman karhawa to amma ni a tsiro bi haza ina nufin kaulahiyya a naitu bi haza kaulahiyyan da ni tashar muhammadu ausafu yana ce a farko fa ba'adu fa shauqul awliya wilayatun wa mabjiluhun nalad dimara dimara ya ce idan kaga an sa maka begin waliyi kai ma waliyi da shauƙul auliya'i wulayatu wa mabgiluhun nalar dimara dimara mai son wanda ya kisu ya samu halaka halaka sau da ka shi wali ba ka sani su sai Allah yana son ka domin wani sirri ne na Allah a ɓoye ba ka iya gano sirrin sai Allah yana son kai ganar da kai sirrin to son su ma wadaitaka ne tarani أخادم خير الناس وهو معي وقد وجمت وشيري للمقام شير أخادم إنا ذنشيد خير الناس في يمتاني وهو معي yana tare da ni wa kar jamtu ga ga gana yi tagumi na shiru to da annabi nake magana wa shiri wa kana mashiru yana ishara lil maqami maqamina tarani wa inni ghaibun fi khadiran wa fata lisanan ma tukinnu suduru kana gani na anan a gabanka wa inni gaibu wallahi bana nan na tabi ina wajen annabi ga'ibun fihi na fako a cikin sahaliran gani a halarce wa fata lisanan ma tukinnu suduru abinda kirji ya boye zuciya fata lisanan yafi karfin halce ya fada abinda yake zuciya na na son annabi to halce bai isa ya fada ba فبيعي وهرسي ثم كسبي بذكره وذلك بيع لا تراه يهوير kowane ka gani mutum a duniya yana son a ce yana da kasuwanci don neman abinci ko yana noma ko yana wata sana'a dai kasabinsa shehu ya ce to ni ban yi saye da sayarwa na warsi noma na sun makasbi sannan wani kasabi na wanda zan yi da zikirhi da ambaton annabi ne wa zalika yin haka kuma bai'un ciniki ne la tarahu baka ganin sa ya buru yana tasgaro wato ciniki tijaratan lan tabura kenan tijara ne wanda babu tasgaro ba yadda za a yi kaso annabi a ce ka fadi in kaso annabi ba za ka fadi ba in kai salati ba za ka fadi ba in ka ba annabi kariya ba za ka fadi ba amma yana yiwa ka je kasuwa baka ci riba wata ran ba za ka ci ba yana yiwa ka yi noma wata ran ba za ka ci riba ba yana yawa kana wani sana'a ba za ka ci riba ba amma duk abin da ka yi a sashen annabi duk kasafin da kai ko kariya ga annabi ko son annabi ko kirari ga annabi bai ulla tarahu ya buru wannan ciniki ne ba za ka taba ganin ya tasgaro ba gani to bi madihil hashimi mustafa wa bidadihi bi habana hali wal fuad basiru ni kan na wadata da yaban mustafa wa bidadihi da sonsa bihi da annabi ne bana hali shari'a na ya bayyana walfu'adu zuciya na ya zama basirun mai gani muhammadu mahmudun wa ahmadu mustapha makaffan aminun aqibin wa muniro muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine mahmudun abin godewa wa ahmadu mai suna ahmadu annabi muhammadu mustapha shine zababbe makaffan shine abin koyi aminun amintacce aqibin wanda ya zo karshen annabawa wa muniru mai haskakawa وأحمد مختار رحيم وهاشر سراج بشير حامد ونذير شيني ميسونا أحمد شيني موسونا مختار من مختار مختار هنا ولدت من خيار من خيار من خيار من خيار سوداك النبي من مختار مختار خلقه رحيم ميجن كي هاشر ميسونا هاشر سراج بتلاني بشير مي بشارة حامد ميسونا حامد مي غودي ونذير مي غرغدي عليه صلاة الله ثم سلامه ليشفع في يوم السماء تمور salatin Allah da aminci ya tabbata a kansa liyashba annabi ya cece ni fi yawmin sama'i ranan da sama ta muru take shudewa a cire wannan sama yawma ta muru sama'u mawra wa tasirul jibali sayra alayhi salatu allahi tasattartu ami fi dhilalika nasiri bada masduri tuzali suturu ni na shiga sutura ami dukkan shekara na fi dhilalika ina cikin inuwanka ya nasiri ya mataimakina tun da na shiga rigarka na shiga suturanka fada masu suturi sutura na bai taba ketuwa ba isu zalu suturu yayin da ake cire ma wasu sutura a keta masu sutura ne na bai ketuwa don da na annabi na shiga wajawruhu wa wal waziru li khaliqi fanilti juwaran fal waziru yajuru ina makotaka da shi annabi shi kuma waziri ne li khaliqi ga mahalicci na fanilti juwaran sai na samu makotaka والوزير وزير كويجير إنا تيرروا وقادي لدى الماهي سبوها وساله فما والسرور والشرور تطير إنا إنا ججفين شان سافيا أوجم ماهي النبي محمد سبوها شان سافيا وساله سادوا دشي فدا مسروري فلنشكي نايا دوما وشرور شروري تدير تناتاش إذا طربوا من ذكر سلمى وفتنا فلي في مدي الخاشمي حبور idan mawakan sha'irai suka yi ya waka suna ambaton wasu kyawawan mata su farin laila da fartana da wacece wacece to ya zaɗa rabo in sun yi farin ciki daga ambaton salma da fartana to fali huburu ni ina da farin ciki fi madihar hashimi a cikin yaban ba hashiman nan gi an su bihi yaumi wa an sun jumara wa ba yaumi bi yaumin hashimi kasiru ina ɗebe kewa da annabi yaumi a yauna wa'an suju ina sa kamar da hau yawansa fayamdi yaumi yini na kasirun takaitacce ne komin tsawon yini ina ganin shi takaitacce ne da albarkan bahashiman nan walailiya min qurbin ilaihi malazzatun bihi tsaba a awami wa tsaba shuhuru walaili dare na lokacin da waɗansu mutane ke jin daɗin bacci ni ko dare na malazzatun wurin jin daɗi ne min qurbi ilaihi don lokacin nake kusatansa bihi da shi ne ɗaba a awami shekaru na suka yi daɗi wa ɗaba shuhur watanni na suka yi daɗi mahautu bihi izar wula ya na ni da rabbiya umurul arifi na tasiru na shafe izar wula buwayen waɗannan ya na ni da suke neman su taɓar da ni na shafe su da rabbi umurul amirina al'amarin arifai masana allah tasiru tana tafiya ne da rabbi ga ubangiji ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى ولكن صدور العالمين قبول كي شواكا shin mutane sun ga abin da na gani kuwa kai ba su gani ba walakin amma sudurul alamina kirjin talikai wato zuciyan talikai kuburu kaburbura ne ma'ana kaburbura ka san abin da ke ciki ba ka san abin da ke ciki ba to haka nan kabarin al'alami na kuburu ba wanda ya san abin da ke ciki amma ni na san ba abin da ke na sai son annabi مع المصطفى ما قد رأيتم وإنه أتى بسراج في البلاد ينير مصطفى ما إكن الله ما يا شافي ما قد رأيتم أبين كوكي غني ني إن كون غني باني بني نافقني وإني ني أتى بسراج وإنه شيء النبي محمد أتى بسراج يا ذو من دفتلا يا ذو دفتلا ينير ديك حسكك أوافي البلاد أتكن غرور ألم يقسم العرب المفخم أمرها wa za'ana ujmun wal fuhadu qariru shin ba annabi ne ya rinjayi larabawa ba al mufakhama abin gwaba ba amrun hal amarinta ba shine az'ana ujmun ajmawa suka yi kankan da kai ga annabi ba wal fuhadu zuciya qarirun yana mai sanyi in ka ji larabawa suna cewa qurratu aini sanyin ido sanyin ido suna nufin abun kirki kenan wato suna da wani misali idan mutum ya maka wani alkhairi ko ɗanka ya maka wani alkhairi masalan ka ji daɗi yakan sa har kai kuka to da za a taɓa hawayen nan za a ji shi mai sanyi ne to rannan sai a kamo ɗanka ana ta duka ana ce ya zama ɓarawo ga yana an zo zo ka sallami iyayenka shi ma yakan sa kuka ko to idan ka da za ka taɓa wannan hawayen za ka gan shi mai zafi ne to shi ne shi ke cewa to ni zuciya na kullum kirjin nawa kullun sanyi hawaye na ma sanyi ne da shi duk abin an kaga ina hawaye wajen son annabi sallallahu alaihi wasallam zuciyan sanyi hawayen sanyi wa qad ra'akum salil urba an badrin wa fatkin wa handakin mazakafum fi dhil khurubi mariru tambayi larabawa mana an badrin ya suka ji a yakin badar ya suka ji a fatih makkata ya suka ji a yakin handaku mazaƙahunmu abinda suka ɗanɗana fi zulhurubi a wannan ya ƙoƙa mariru mai ɗaci wa ƙazara a kwamfi ban ni makata khailuhu liwa'u na zulilla na zinul kalki fa kuwa jero khailuhu dawakin annabi ƙazara a ya zana a yara zanar da larabawa fi ban ni makata a cikin makka domin me abin mamaki annabi in aka dubi tarihi ai koransa aka yi taruwa aka yi za a kashe shi ko allah ya ce ka fita na baka dama ya fita da ya fitan ma ya je gidan abubakar bai iya kama hanya ba ya je ya ɓoya a gara saur sai da ya kwanaki aka bi da su ta wani hanya yau don a san al'amarin allah abun da ya baka tausayi al'amarin allah shi zai baka tsoro yau sai ga annabi ya dawo maka da mutum ɗaiɗai dubu goma sha biyu wanda dubu goma sha biyu nan kowanne ya yadda ya mutu kamin makami ya kai akan annabi muhammadu to wannan ya razanar da larabawa a lokacin da shi abu su biyana shi ne bayan an kashe manya-manyan kafiran shi ne zama shugaban yakin kuma sulikin manzan Allah ne annabi na auren yarsa to a wannan lokaci sai ya zo wajen annabi aka ce ba makawa ka je wajen annabi ya je ga annabi annabi ya kau da kai ya sake ganin annabi ya kau da kai aka ce ka ce mashi irin na annabi ya yan uwan annabi yusuf ya ce ya dan uwa kaza kaza annabi ce shikenan a je a zaunar da shi ya ga mutanen da muka zo to kuma shi kenan kamar yana da karfi ba to idan waɗannan sun wuce sai ce waɗannan kuma fa sai a ce bani asalama ne ce duk na muhammadu ne ya ce eh ya ce wannan fa bani gifar ne waɗannan ba duk nashi ne in ya ga wannan ya ce wannan ba ya ce kai mulkin ibnu abi kafsha kaji da yin suka a farko wai mulkin ibnu abu kafshe ta dan baban akuya ya yi karfi aka ce kai karka kara nubuwa annubuwa annubuwa annabci ne to duk wanda yake maka annabi ya ce to bari in maku karamci duk wanda ya gudu ya shiga gidan shi ya boye kar a taba shi duk wanda ya je ka'aba ya mannu da ka'aba kar a taba shi to shi abu su miyana shine shugaba a lokaci aka ce ya rasulullah yana son fahari ba sai ce duk wanda ya shiga cikin gidan abu su biyana ya tsira a wasu ya ce ashe an san muna da to gaba ɗaya ne shi ne shi yake cewa ka tambaye su me suka gani ranar da annabi ya shigo makka ko ina ya cika kawai me ya faru liwa unadiril halki fauko ya ɗiro tutan mai fiyayyen halitta ya ɗiro yana tashi fauko sama pal pal pal pal sama tutan annabi ne kawai وصاحبه شهم الخمام وزيره أتيك لدى الآراء ومشير لشي دا صاحبينسا ashamu shugaba alhumamu mai himma wazirinsa mushirin mai shawara lailatul ara inan ga ra'ayoyi wa salisuhum badru jija sarimul ida habibi wa zalil mu'minina amiru na ukun su shine watan duhu wanda musuluntansa ne ya haskaka musulunci sarimul ida mai yanke makiya habibi masoyina za wannan shine amirul mu'minina umaru kenan وعثمان ذو النورين ثابت ذكره وقد تم منه للأمين برور da Usmanu ma'abocin haske biyu abin da yasa ake ce masa ma'abocin haske biyu annabi ya bashi aure ta rasu ya kara masa ta rasu sai aka ce mashi zunnuraini annabi yana ce Usmanu ina da na ina da na uku da na baka yawa zahabidu mai kiyaye zikirhi alqur'anin sa wa qad tamma bururun biyayya ya cika minhu daga rishin aminu wa sinu rasulillahi laisu ida'ihi fa kullu kaminin kan atahu jazuru sai dangi na dangi jinin manzon Allah laisu zakin ida'ihi mu abokan gabansa shine sai ne aliyu fa kullu kamin dukkan jarumi in kana tahu da yazo masa jazuru ya zama abin fuidewa an gama da shi bisirruhum ya rabbi fanfi qurubana ala ragmi man huwa lil ibadi gururu ya Allah muna roƙonka da sirransu fanfi qurubana ka kore bakin cikin mu Allah ka kore bakin cikin mu a laragan bisa tilas man hulil ibadi garuru wanda ya zama mai rudin bayi a ya sa'ili sal khaliki nasara dinihi fa anta haqiqun bid du'a ya sayyidi ya shugabana sal khaliki ka roki ubangiji na nasara dinihi taimakon addininsa fa anta kai haqiqun haqiqa jadirun ka dace bil su'ali da tambaya wa rabbi jadirun bil idai وإنه على كل شيء لا شاه لقدير wato ina cewa kai annabi sallallahu alaihi wasallama kai ne ka fi dacewa a jimuriyanka wajen fadan ubangiji to shi kai fi ka dacewa shi kuma ubangiji na da ya ji muryanka jadirun bila dahi mai dacewa ne da ya bayar wa innahu haqiqa shi Allah laqadirun mai iko ne ala kulli shay'in bisa dukkan komi sha'ahu da yaso shi fa huwa qala lil bushra wa da masruruna min falli ilahi fal ilahu shakuru an tabbatar da bushara gare mu wada masururu na farin cikin mu ya dawwama bi falli da falalan ilahi ubangiji na fal ilahu ubangiji shakuru mai godiya ne yu'azzizu man karsha yana buwa yadda wanda ya so wa huwa shi zilluhu yana kaskanta wanda ya so fa min ulada kyauta dai duk wata kyauta daga Allah ne wal manu hani ma daga gare shi ne wa khabiru shi masani ne alhamdulillah kamar yadda muka faɗa wanda ƙwar'ani ya shiga hannunsa sai mu karanta idan mun karanta kuma su dan su zikirori da addu'a alhamdulillah